بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a ne daren 19 ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kasat na 454 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki a zata mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 Madarka Cirar Gaskiya ne a Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Malam Albani gina don cima mulkun da awasa da fatan Allah yi da nufi idan ba manta muna cikin babu bayanin kwadon salatin jama'a a yanda makaranta wasu hadisai daga cikin wannan littafi din a muke karanta fa'idoji da malam mai sharhi ya fitar mana hadisin makaranta ko shine hadisin da manzan Allah ce ya himmatu ya umarci wasu mutane su tara mai itace ya sa a kira sallah a tada sallar ya nada wani limanci shi je kona gidajen wancan mutane din to anan dai malam yake fidda fa'idoji daga cikin wannan hadisi din a jiya mun kanta fada tun daga daya har zuwa ta biyar wato mun tsaya ta fa'ida ta hudu kenan wanda malam ya tattake mana fili akan cewa shi hadisi yana tabbatar da wata aqida cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa shine cewa Allah yana da sunaye da siffofi mafiya daukaka kuma ana gudanar da su ne kamar da suka zo ba ta da an masu tawili ko an canza masu manufa ba mun yi bayan isasshe gwargwado a jiya insha Allah ta'ala yau za mu tashi fa'ida ta biyar ne inda malici wa min halakacin fa'idojin hadisin jawazin uqubati bil mali halarcin yin uquba da dukiya kaza kaza stadalla kaza stadalla bihi kathirun min alqa'ida bidhalika min malikiyya wa ghayrihim da wannan ne da yawa cikin malaman malikiya da wasu su wanda suka kafa hujja suka kafa hujja da wannan hadisin cewa ya halarta yin uquba da dukiya wato an tashi punishment ya halarsa shi kudin mutum ko bai halarsa ba wannan suka ce hadisin dalili akan haka za a iya punishment da dukiya ko a rasa ko amsa a rasan maka ita ko kuma amsa a hannunka wanda wasu malaman a gibi suna ganin baya halarsa yin wato kuba da dukiyar mutane ko kuma kwacewa ko kuma lalata ta to amma wannan hadisin tunda ya zo da cewa za a kona gidaje kuma babin uba ne sai suka ga to ya halasta kenan a yi mutane uba da dukiya sai ma da cewa kala fil fatihi imam ibn hajar da farashin fatul bari ya ce wa fihi nazar a cikin wannan magana da shi masu kafa hujja da wannan riski akwai abin lura lihtimal anna tahriqa min babi ma la yatimul wajibu illa bihi saboda zai yi kona gidan da manzan Allah ya ce zai masu ba ta babu uquba bane ta babu wata ka'ida cewa ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibin duk abinda wajibi ba zai ba sai in an hada da shi to shi ma zama wajibi misali yin sallah dole sai da alwala ko ba haka ba to samar da ruwan alwala ya zama kenan wajibi ina fatan fahimta to zai kara wai kai baka ruwa da alwala da sanyi kenan samar da zafi ya zama wajibi akan ka kenan sai ka ce to tunda mutane sun ki fita su sallah kun gane to batar tasu ba zai ba sai an kauna wannan gidan shi yasa dan wajibi annabi ya kauna wannan gida din ba ta babu uwa bane ayin da su suke kallo kenan to sai malam sai ce idh zahir anna al-ba'ith ala zalika annahum kanu yaktafuna fi buyuti domin abin da ya sa manzon Allah ya kora kona gidajen saboda ai suna boyewa a gidajen su sallah da su fituwa waje fala ya tawassalu ilai uqubatuhum illa bi tahariqihim alaiha ba zai a masa hukuma ba sai an kona masa wannan gidajen tukuna ina fatan fahimta ita wannan mas'ala kamar gaji ibn hajar ya kure ce ba faska bane amma in an lura ai in ma ya zama babu malatin wajibi ne illa bihi din a cikin shi akwai mene kuma dai akwai horo domin sanda aka kona gidan wanda ya kifa ta sallah wancan zai tsorata ya zama ba zai fita sallah saboda kada ko kona mai gida din ina fatan fahimta ita mas'ala ce da malamai suke sabani akai cewa ba za yi mutum kuba da dukiyarsa ba ko za yi gaskiyar magana shine ingantaccen magana alƙali na da zabi ne shugaban musulmi na da zabi akan abin idan ya zama punishment da dukiyar zai fa'idantar sai a yi in ba shine fa'ida ba sai a yi wani abu daban saboda ya tabbata ɗai annabi ya ce wanda ya ƙi ba da zakka sai da aka amsa sai ce mene za mu an shi zakkar kuma za mu haɗa da mene wata dukiyar tashi da washe ƙaramin mali da wani dukiyar nasa kuma wace wani abin ko za ka ana gurum ana iya taxi mutum na kuɗi amma wannan baya ginuwa mai kai ne baya ginuwa a bisa son zuciyar shugabanni ko abin a a bisa maslaha ta addini da su mutanen ake wannan abin ba zai saboda ina so gina gada ba kawai a sa suna na sai kirkiro dokoki da wasu abuwa wanda dole sai na jidaratin kuɗi wanda mewa mutane wannan abuwa shi ne maslaha su ba ma ba a yin haka amma mai maslaha ta addini in aka ƙone gidan nan to zai sa su ringa zuwa sallah su kula da ita su daina caci sai a ƙona shi duk da asarar dukiyarsu za a yi din kun fahimta dauda kimanin ce na shida ya ce jawazu a kazi ahalin jarami ala girra ya halasta a mamaye masu laifi a je a kama su a lokacin ba sai an rubuta masu notis za a zo ba sai ce da annabu sallallahu alaihi wasallam muhammad bi zalika fil waqti alladhi uhida minhu fihi al-ishtigalu bis salati bil jama'a saboda manzon Allah san da ya soye wannan aikin ya so je auka masu ne a lokacin da kowa ya san manzan Allah shagala da sallah ne to kaga masu laifi sai su mene sai su miƙe kafa kenan misali mun san karfe da ake sallah to wani ba zai tashi na shegintaka ba sai karfe da din saboda san da ana cin ana alwala ana sallah to shi ne wanda yake ce halarsa a juya a lokacin suke tsammanin ba za a zo ba a zo masa a wannan lokaci din ya halarsa sai ce fara da an yi bukatahun a fi hannun lokacin da ya taƙaƙo na annahu la ya ɗarƙuhun fi a hannu a faɗa masa a lokacin suke tsammanin suke tabbacewa wani ba zai faɗo masu ba wa fi siya ke sha'arun bi annahu takardar minu zajiruhun an ta kallufi in kuma an kalli siyaƙin yadda larabcin hadisin ya zo to akwai ishara kan cewa manzon Allah ba lokaci ɗaya su je ƙone gidan nasu ba a'a wonin ya gabata kafin haka kun gane ya masu gargaɗi akan haka ba su dina ba hasassa haƙon tari da bifil har hakan ya sa masu ya zama sun cancantu a masu tsawatarwa a aikace wata rajama alaihi imam bukhari bukhari wannan hadisi tarjama fi kitabul ishkhas a cikin kitabul ishkhas cikin kitabul buyu'i ne wa fi kitabul ahkam sai cikin kitabul ahkam can karkashin bukhari ne babu ikhraj al ma'asi war raibi min al buyuti ba'da ma'rifa babin da ya tattauna cewa halascin a fadda masu zunubi masu laifi daga gidajensu bayan an tabbatar da cewa suna wani laifi din yuridu anna man quliba minhum bi haqqin yana nufin wanda man quliba minhum bi haqqin faktafa mutumin da aka neme su da haƙƙin wani zunubi da suka yi ko cin duke mutane ko fashi ko kidnapping sun koyi sai suka koyi a waje amta na a fi baitihi ladadan ko kuma ya koyi a gidan shi ta yadda ba za a iya iska gare shi ba wa matsalan ko kuma saboda ya ci bashi sai ya mutane koyi ukhrija minhu bi kulli dariqatin za a fada shi ta kowace hanya yutawassalu ilayhi wanda ta kai ga wannan abin kai ne mutum ya kashe mutane sai je kulle gidan shi sai je a kamo shi an buga kofa ya koda sai a kwalla kofa a je a fito da shi kun fahimta sai ce kama arada ikhrajil mutakhallifina an salati bi liqa'in nar kamar yadda manzon Allah so kudda wanda take fita sallah ta hanyar sa wuta a gidansu ai saka wuta dole za su fito ana fatan fahimta wannan shi ne fa'ida ta shi da malikawa cewa wannan za ta fi wa alƙalai riba da masu dokoki ko haka ba cewa ya halasta a yi mamaye a faɗa gidan kuma ta kama ko da ƙarfi ne sai a yi daga cikin ba'ida da bakwai malanci annahu su dillabi ista dallabi ibn arabi wa gairuhu alama shari'ati qatl tarikin sala al-imam ibn arabi al-maliki ya kafa hujja da wannan hadisi da ma wasu malaman da ba shi ba akan shar'ancin kashe mutumin da ya bar yin sallah mutahawinan biha a matsayin yare ne al'amarin sallah ɗin ya sa sakaci a ciki kun gane mana ibn arabi na gan cewa mutumin da ya bar yin sallah za a bi mene mai hukuncin shi eh za a kashe shi amma nan ya ce mene mutahawinan yana mai sakaci da ita dama already wanda ya ƙaryata sallah shi mai hukuncin shi ya yi ridda shi za a kashe shi amma shi wannan bai ƙaryata ɗin ba amma sakaci ne kawai yau da gobe ƙin sallah ɗin ya ce to za a kashe shi me dalilin ka ibn arushe wannan hadisin kun fahimta to sai malin ce wa nuzi a fi zalika shi ibn arabi an mai ja'in ja akan wannan hukunci ɗin kun fahimta wa riwayatu abi daud allati fiha annahum kanu yusalluna fi buyutihim abu daud ya rawaito wannan hadisin arwaye shi ta fitukar ta ce a wayannan mutanen ba barin yin sallah suka ba suna yin sallah a gida ne kun fahimta ko ruwa abu daud ta ce ba sun daina sallah bane gaba da suna yin sallah mene a cikin gida kuma annabi ya hana su yin sallah a gida cewa sai dai a fito masallaci ayi sallah to kaga wannan sai ce ta'akuru alaihi za ta akasantawa ibn arabi wato istinbadin da yi shi ya ce in mutum bai fita baya sallah wannan dalilin cewa za a kashe shi fa wannan ba ba sa sallah bane gaba daya ina fatan fahimta su laifin su shine mene ba sa fita masallaci da haka kenan ibn arabi hujjar shi cewa wannan dalilin kashe wanda baya sallah to ta faɗi domin so ne suna sallah shi kuma ya hukunci ne akan tarikus salati yawa na fatan kuna fahimta ko to sai malik ce na'am duk da haka yumkinul istidlalu bihi bi wajen akhar zai yi aka fa hujja da dai wannan hadisin na kashe mutumin da baya sallah ta wata fuska daban sai ce wa huwa shine annahum idza istahaqqu at-tahriqa bi tarki sifatin min sifati min sifati salati alkhariji alkharija anha idan mutane sun cancanci a ƙona gidajensu saboda kawai sun bar wata siffa daga cikin siffofin sallah wadda wannan siffa ba ba amma a cikin sallar take ba amma suka cancanci a ƙona gidajensu a kashe su sawa'un qulna wajibatun aw manduba mun ce sallar jabi wajiba ce ko manduba ce dai kana man tarakaha aslan ra'asan ahqu bidhalika kenan wanda ya bar sallar gaba ɗaya shi fi cancanta da aka kenan jama kun gane isin baɗin da malai yanzu in ya zama wanda kawai yana yin ta a gida ne fa bai fito masallaci ya cancanci a kashe a ƙona a ƙona gidan shi to ina ga mutum kuma da gaba ɗaya yakin ta sallar gaba ɗaya fa shi ne malike cewa to wannan hadisin zai zama hujja akan cewa ga ibnu arabi amma ba ta fuskar da ya dauka ba ta fuskar da malai kawo malaki zakin la yalzamu min at-taribi tariq usul al-qatl sai dai kuma duk da ka tsoratarwa da cewa za kona gida biyu nuna hukunci dole mutumin sai ya mutu la da'iban wala ga'iban ko yana cikin gidan ko ma baya gidan la'annahu yumkinu al-firar yumkinu al-firar minhu domin zai iya gudu daga cikin gidan aw simadu lahu ko kuma a kashe wutar ma ba'da husul maqsudi bayan maqsudun kona ya tabbata a cikin gida din min az-zajri wal irhab na tsoratarwa da firgitawa ga barin sallah din jama'a na fata mun fahimci wannan abun to Allah ya samu dace to yanzu wannan hadisi ko ko wannan fa'ida da malai kawo mana dole za mu tsaya mu dandana wata wannan nasiha da jawo hankali a ciki wannan magana sallah ce ake jama'a ko kaji a ce za a kona mutum a gida za a kashe shi kun fahimta wannan kina maka mai kenan girman sallah da aka ibar jabal littafi ta'azimu qadari salah littafi da juz'i guda daya ya rubuta saboda maka girman ita sallah a cikin addinin musulunci al-imam ibn al-qayyim al-jawziya yana da littafi shi ma da ya rubuta ko subhanallah na matakacin sunan littafin nashi ne shi ma mujalladi guda daya yana bayani kan girma da daraja da haƙoƙi da hukunce-hukuncen sallah a nan har sai da ya kawo bayan da zamu yanzu na bayanin mutumin da ya bar sallah din bacin da rubuta da malamai suka rubuta da yawa akan sanin daraja da kimar sallah ina fatan fahimta na farko dai matasa da ma ba matasa ba da mata a gidaje su sani fa mun gabatar cewa sallah farilla ce kuma farilla akan kowa haka sallar jam'i farilla ce ta hasali sallah in ka dauke ta ita ma rukuni na biyu ce daga cikin rukunin addinin musulunci daga ka cire kalmar shahada rukuni na farko na biyu shine mai da shine sallah kuma Allah a hikimar shi ya sa rabo a cikin sallah duk wanda ke kula da sallah mun kanta annan musulun arbaki cewa mutumin da ke kula da salloli guda biyar misalin shi shine misali da ke da kogi a gidansa ko tafki a gidansa kullum sai wanka guda biyar annabi ce zai saura akwai da ta a jikin wannan mutumi din aka ce wani saura an nauce to duk mai kula da sallah aka zai zama cewa yana wanki zulmansa gaba ɗaya ina fata mun fahimci wannan abu matsayin sallah ta kaga annabi yake cewa in aje ranar alkiyama abinda za a fara aunawa a cikin aikin mutane shine ita sallah za a fara auna maka a lahira ina fatan fahimta so falallar sallah tana da yawa ina fatan fahimta wannan abin to akwai hadari mai yawa mai tsanani wajen barin sallah daga cikin hadarin Allah ya ga mana cikin kwarar ke cewa qalu ma sadakakum fi sagar Allah ɗan wuta su tambayi za a tambayi ɗan wuta me ya sanya ku a cikin wuta sakara ƙalu lamnaku minal musallina sai ce ba su kasance suna cikin masu sallah ba rashin sallar sai aka cewa daga cikin dalilin samansa a cikin wannan wuta jahannama ina fatan fahimta da dai sauran hadisai da ke tsoratarwa game da mutum ya daina in ba ya sallah don haka malamai suka su gida biyu game da mutumin ko ko mutanen gida uku ne akwai mutumin da ba zai sallah ba saboda kwata-kwata bai da ita bane yana inkarinta ma kawai za a takura mutane mutum na aiki a ce sai ya tashi ya sallah shi wannan sallah ma shi bai mai da ita ba akwai irin wannan mutumin akwai mutumin da ko mene shi bai ba bai da ita sallah bane gaba da bai da inkarinta bane ya yarda da sallah wajiba ce ina fatan fahimta amma kwata-kwata baya yi totally baya yi yadda addinin musulunci ya zo ta amma shi ba zai ba gaba da baya yi ba kuma ya ce haram mace ba yana inkarinta ba ne nau'in mutane guda nawa kenan mutum biyu sai nau'in mutum na uku shine wane kenan mai tsatsagen kuciya mai wake-wake watar ya da wajiba ce watar ya yi watar ba zai ba yi wannan sallar ba zai wannan sallar ba wanda sai ce mutahawin ina fatan fahimta wancan sunan shi na farko mene munkir yana inkarin sallah gaba daya na biyu tarik wanda ya daina gaba daya amma da shi musulmi ne na uku shi musulmi ne amma mai wasa da sallah din da haka malami suka ce wayannan mutane suna da hukunce hukunce fiqhin musulunci daban-daban kaga dama automatically wanda baya sallah yana inkarin ta ba zai taba zama musulmi ba wannan ijma'in malaman musulunci ne cewa wannan kafiri ne wanda ya inkarin sallah din ina fatan fahimta ba zai shiga aljanna ba kafin ya yarda da musulunci ko da yana musulunci inkari ya fita musulunci na biyu mutumin da ya bar yin sallah gaba daya ana ce tariku sala ina fatan fahimta to anan da yawa cikin malamai daga salaf cikin sahabbai da wasu malamai suke cewa wannan shi ma yayi radda ya bar musulunci shi ma wannan wanda ya haka ya bar ya bar musulunci amma ya da ita bai wai da sauran wasu ayyuka na musulunci yana la ilaha ya tsare ta amma suka ce duk dakatin da ya bar wannan ya bar sallah ya bar musulunci saboda dalilan hadisi suka tabbata ga manzon Allah za mu karanta anan muslim ko mun karanta wasu ma Imam Ahmad Tirmidhi Abu Dawud sun fitar da hadisan cewa annabi na cewa bambancin musulmi da kafiri shine sallah wanda ya bar sallah a wata ce to ya kafirta sai suka ce to wannan ya nuna cewa wanda ya bar sallah zama kafiri wanda ya bar sallah gaba ɗaya kenan ina fata an fahimci wannan abin wannan shine magana da malamai wasu kai bangaren farko kenan ga wanda ya bar sallah din gaba daya shi yanzu mene hukuncin shi ya bar musulunci ne za a kashe shi amma a matsayin mene ba haddi ba a matsayin ya yarda wannan mutum ya bar musulunci ya yarda to kaga kai matashi dan uwa da ke mace da kuke gida ku duba irin haɗarin da malamai suka sa akan cewa mutum ya yarda ba abin nan ko malamai suka ce girman mutumin da ya bar sallah laifin mutumin da ya daina sallah in ma dai mutahawin in ma tarik wanda ba sallah suka ce laifin shi waje fa suka ce girman laifin shi ya fi laifin mutumin da ya kasan kai wanda ya barin sallah laifin shi ya fi wanda ya kisan kai ku ɗauki adda'u waddawa na ibn kaimil jauziya shi ma ya kawo wannan bayanan da littafin tarihin sala ya ce laifin shi ya fi mutumin da ya kisa kai laifin shi ya fi mutumin da yake zina laifin sha mutumin da ya sha giya ya fi wanda ya ci kudin haram mutumin da ya bar yin sallah duba wani abuwa ɗin fa don za ka isa mutum gashi nan mutumin ka isa mutumin kirki haka in ka kalle shi haka amma ba ya sallah bai faɗa da mutane yana an taimakon mutane amma ba shi da sallah da an kira sallah kamar taimi da sai tashi bar wajen ina fatan fahimta to amma mutane sai ce ai mutumin kirki ne sallah ce kawai baya yi to ta yana zama mutumin kirki ba sallah kun banci abu ai ya akansa ta abubuwa shi sa malamin ta ce nufin shi ya fi wannan to akalla wanda sun ce ya yi riddama ni dai ne sallah gaba daya na biyu malamai suka ce suka ce a'a bai yi ridda ba amma yana nan a musulunci in dai bai musulta ba kun fahimta saboda wasu hadisai da ake da su wanda Allah ke cewa annabi ke cewa lalle ilalle idan mutum ya mutu baya shirka da Allah ko mun daren dadewa zai shiga aljanna da dai sauran hadisi da malam albani ka ci littafin tariku sala wanda ya cewa wannan mutumi dai bai ban musulunci ba in baya inkarin sallah ko ya aka tauna abi da ya fada shi musulunci ba yana nan a musulmi amma mai dauke da wancan laifuka din laifin shi ya fi na mai zina ya fi na mai shan giya ya fi na mai caca ya fi na mai kashe kai ya san da wannan maganar dole zai daina sallah ya san da wannan hadarin a tare da shi sannan kuma ya sani akwai wasu malaman fa da suna da dalilai masu ƙarfi da suka ce da shi yayi rida ga musulunci ma gaba daya amma mu dai ra'ayin da muka zaba a cikin ra'ayin malamai shine cewa bai fita musuluncin ba matukar da inkarin ta ba amma akwai wancan hukuncin akan shi shine cewa alƙalin musulunci in labari kai masa zai kirawo shi ya tsaye da shi wani ka je kai sallah kun fahimta za a jira idan lokacin sallah kamar za a ce ana tafa shi za a jira har sai isha ta yi da isha ta yi a ce to ta yake sallah in bai ba ina fatan kwanci wani abin to wasu ka ce za a ba shi gargaɗin kwana uku ya tube da ci gaba da sallah idan bai ci gaba da sallah ba to za a kashe shi jazaman sun yi tufaki a kan wannan hukuncin wanda baya sallah jama shi ne kisa in an kashe shi to shi ne kafin to an kashe shi a haddi ne ko ko an kashe shi a yi ridda kun fahimta kaga wancan da farko automatically aka matsayi suka kalle shi kenan radda amma waɗanda suke ganci a bebin musulunci ba a matsayin haddi a kashe shi ina fatan jama'a an fahimci wani abu za to wannan shine haɗarin da mutane ke fuskanta a wajen wasa da sallah amma wancan da ke sassauci da sallah yau gobe bayan yana wasa da ita shi ma malamai suka ce ya faɗa tafki na haramun amma bai kai ga matsayin mai ne ba bai kai ga matsayin kafirci ba shi ma din za a tsaye da shi a ce to ya gyara sallaye idan bai yi ba a nan ma lokaci shi ma kashe shi za a yi ibn taymiya kuma ce in haffa yaki shi ma hukunci tsaye da wancan ne saboda in ya da ita me zai sa a ce to wani ga lokacin sallah kai sallah ce ba zai yi ba to amma da yawa malamai suka ce to shi din ma za a kashe shi amma a matsayin mene a matsayin haddi kaman haddin zina ba wai ya fita addinin musulunci ba jawabi shine hadarin da ke cikin wasa da sallah da barata da haka ɗan uwa na musulmi matasa da mata da dattawa da ake ji wala mu daina wasa da sallah ina fatan fahimta mu tsaya kamar da Allah siffanta mu da cewa ala salatihim da'imuna masu dawwama akan sallah to mu dawwama na yin sallah domin ita ce al'amarin mu gaba daya ina fatan fahimta kai da kake wasa da sallah ka ji hadarin ke cikin ta domin zaka tuba ka gyara to wanda zai iya tambaya kuma zai ce to yanzu shi ya kai shekara ɗaya baya yi wani shi ya kauta uku bai wani shi shekara kaza baya sallah ya je kenan zai ramo sallolin kenan ko a malikiya haka yake a malikiya zai ramo su gaba daya kullun sai ya salla kwana biyar kun mun abu amma tarjihi akan magana shine ba babu laifi ba sai ya samu wannan ba zai tuba ne da tsakanin shi da Allah daga lokacin sai dora shi gaba da sallolinsa zance shi mai mafi da karta cikin matsala kenan zai tuba sai dora daga cikin sallar don wani kace mai masu ya rama wannan ta shekara goma din nan wala daga nan ya sallama da sallar kenan yanzu wanda ake so ma guda ɗaya yanzu kuma ka ce sai in yi guda ɗaya yau kamar maganar ke da zina ne sai ya maimaita guda biyar in aka isha sai isha guda biyar kaga shi shi da shi zai sallah kenan har sai ya kida daga shekarun da ya kai wani abin shi kenan in kuma ba san adadin shekarun ba suka ce zai ta ta yi ne har sai ran da ya ji ta to yanzu fa kamar na biya ina fatan kwanci wani abin ku ruwa fiƙihu sunna na sai sabit maganar gaskiya shine zai tuba ne sai dora sallah daga lokacin da yake abin nan da haka kakki ji nauyi ko kaka je kace to ai ne zai zara ma aka ci gaba ka tuba ga Allah ka zo ka dora sallaka ta yi insha Allah ta'ala jawa na fata an fince wani abin wallahi musa da haka Allah ce muke da ku gaba daya wajen kiyayewa da sallah ya ba mu cin gajiyarta to malamin gaba ce daga cin fa'ida ko akwai ta magana a ƙarshen wannan mu ci gaba malice matsala ta bakwai ko fa'ida ta bakwai ce anna fi qawlihi fi rati abi dawud laysat bihim illa dilatun ala anna al'adhar tubihu takhallufa an jama'a walau qulna inna fardu kaza al-jum'a qala fi qala fi fati ita fa'ida ta biyar shine ta bakwai ta takwas kai shine abu da rawato hadisi da annabi ce zai kona gidansu saboda ba sa sai ce amma walaysa fi illa ba su da wani rashin lafiya amma suka isa ba sai mala ce to kenan ashe akwai lalurar da ke iya hana mutum zuwa sallar jam'i ba zai shiga cikin wannan zunubin ba kamar rashin lafiya da za mu zo hadisi yau ko gobe mu je su salaf ko duk da rashin lafiya ba su dauke shi uzuri ba mutum bai da lafiya ma sai an kawo shi masallaci sai dai abin ya ci tara kawai na tara mala yake cewa anna fihi rukhsa lil imami aw na'ibihi fi tarki al jama'a li ajli ikhraj man yastaghfa man yasakfi fi baiti wa yatrukuha wala yu'addu fi wannan ce na gaba shine liman shugaban musulmi yana da ikon yana da sauki cewa zai iya barin sallar jama'a saboda wani special assignment da ya kama zai na dole dole kamar sun koyi ana so a tabbatar da su a mame su a lokacin suka ce babu laifi wannan na goma la yace daga cikin fa'idar shine annahu sudillabi ala jawazi imamatil mafduli ma'a wujudil fadil cewa an kafa wajen ranar hadisi cewa ya halasta kenan wato wanda yake ba shi da mafi falala ba ya shiga bai sallah ya jagorancin sallah alhalin ga wanda yafi falala kun gane sai yake cewa idan kana fi dalika maslaha idan ya zama ayin haka din akwai maslaha wannan darasi ne shi ma mai kyau kamata mu fahimta shi yasa nake kanto fa'idojin ina fatan fahimta wannan waya ba da shawara cewa a ringa a daina sauri akan haka din a ringa mun abin dalla-dalla an banci abin yanzu musin mutane suka zo gashi za a yi sallah wani yana da falala ta ina ake gane falalas shi ne ta falala na ilimi da shekaru da gogewa sai zama to an zo sallah sai zama wannan da bai kai wancan ilimi da shekaru gogewa sai shiga yi sallah sallah ta ko bata yi ba shi ne sai malam ce idan akwai maslaha akan yin haka hakan yayi kenan babu maslaha akan yin haka din fa hakan ba daidai bane bai dace ba ya kamata da wasu waye suka fi falala suka fi daraja suka fi yawan ilimi suka fi gogiya sai su jagoranci mutane wanda shi ba shi malam ba shi ma sai zama ya shiga mabiya kun gane sai ya ce bar maimaita anna wasudilla bi hadha alhadith an nusdilla ala jawaz imamati almafduli ma wujud alfadil halaccin limancin wanda aka fi falala ta daga wanda ya falan yana nan wajen sai ce idza kana fi dalika maslaha idan za ku akwai maslaha kenan kenan kulo yan uwa musulmi kenan in ba maslaha ba daidai bane wannan yana daga cikin abin da ke ya mutsa duniya shine a samu waɗanda ba su ne suka cancanta ba ina zuwa a samu da ba su ne suka cancanta ba ga waɗanda suka fi cancanta sai a ɗora wasu to wanda yana ga cin abin da ke ya matsa duniya annabi kuma ce da kun fara ganin haka to alamar tashin kiyama ce ita ba an kanta abu khari annabi ce daga cin alamun tashin kiyama isa idza wusida al-amr ila ghairi ahlihi idan aka fara ba al'amari ragama al'amura ga wanda ba su ne ahalin abin ba misali kai kana da izo biyu ka ɗan iya ka iya ƙawa'idi wani kuma ya yana da ƙira'a har da gaba ɗaya yana da muktasar ma kaza da kaza yanzu in ba wannan kai ka cancanta amma da yake nan kai ba ahalin ba ne wancan ne ahalin amma mai yawa kai ne ɗan gidan shugaban kwamiti ko ba haka ba ko yana auren yakka sai shi ai yaran nan a ba matasa su iya suma sai ka ji an kawo wata falsafa ko ba haka sai ka kawo tsaye saboda mun bamu ba matasa ba su ma suna iya abin nan kaga watan za a samu abin nan da haka wannan yaran tun da dai izo biyu ne shi ma dai in yi ko da izo ɗaya ne in yi sallah ta yi ko eh to shi kenan a sa shi shi ba ba ka ke ba sai a cakuɗa lamarin gaba ɗaya to ba a haka hatta a harkar shugabanci idan ga wanda ya fi cancanta inda gaske kake to sai ka janye misali ɗaya takara da wannan wanda aka sai na da quality tsohon soja ne misali muna za a ɗan takarar shugaban ƙasa wani tsohon soja ne an fahimta ya riƙe gwamna a waje kaza ya riƙe bataliya kaza ya yi kaza ya yi kaza yana da ƙwarewa da shekaru da zai iya shi kuma wani a'a ya fita da first class a cambridge university misali ina fatan fahimta ya zo fara aiki npc sai zo da kuɗi wa za mu sa a takara eh wancan tsohon sojan da ya iya fara ya iya ya gwanin ce ko ba haka ba to inda da gaske ne a ce musulunci ake shi kanshi wannan sai ce gana kudin kai ka je kai takaras shi ne a gabatar da wanda shi ne afdal din shi kuma ya zama cikin wane wanda za a sa layi su ringa koyi da ake al'amura da to amma kaga tun da ba musulunci ake ba shine wanda ya fito da kuɗi ne kawai malam yanzu kai ina malam da kake na amma wallahi da zaka fito da wata trillion daya sai ka rikita pdp gaba ɗaya ko apc nan allah duka sai ka rikita su kana zuwa ka je ka ga shugaban fati ka ce ba da akan kaɗan zirar waɗansu kuɗi ba eh ka je ka ga shugaban samari shi ma kaɗan zirara mai ka gabu man leaders kama ita ba ka bata eh ka ce a hara maka kokas ɗin nan su ma duk kuɗin gaggasa ka ce to ga wannan ha ba dai ka ji ana eh sai na'am wala ka jana sai na kawai ka samu wasu matasa malam ka ba su dubu hamsin hamsin cewa ga fosta kan duk a cika gari da ita yanzu za ka jira ba ya canza sai a ce ai dama ustazi ne akwai hadda akwai kaza mutumin kirki ne ya iya wannan matsala ce kawai sanusi gumbe wata magana kamar wasa ya ce na da cikin matsalolinmu a najeriya shine waɗanda ba su cancanci su jagoranci mutane ba saboda ko dai sun tashi a ƙasƙantattun gidaje kuɗi kawai suka samu ba su iya ba ba su da gogewa sai gaba su ne shugaban al'umma ya ce shi sa abuwa suka yi ballo cewa gaba ɗaya amma ya sha zagi a kan wani lamar ni ma ba na gaba a magana ba ne kai tsaye domin akwai gyara amma kuma tana da ɓangare na gaske a cikin lamarin wani ya tashi gidansu ya ga jama'a ina fatan fahimta ya ga da ake jama'a in an ce jama'a fa sai kana da kuɗi ko abin nan bayan ya ake handle jama'a ya ake kes ya ga da karfe biyun dare an zo an tashi baban shi baban shi ya fita cikin dare kan matsalar waɗansu mutane an yi kaza yana da wani experience akan wani abin dole an fara tura je ka dan so mun aure ko ko je ka wakilce wanje kaza da wannan kawai da ya tashi bai taba ganin wani a gidansa ba da ƙyar ake cin abinci in aka zo wancan faɗi ba zai ta yi kaushi saboda ya magani wanda ya tashi da ake gidansu wancan kuma ya san da ake dama ya training akan wannan al'amura din amma san wasu ba su fahimci wannan karatun ba amma za ku gaban ba ku misali me yasa annaba kaf Allah bai aiko su a kananan gidaje ko hadisin hirakala duk kun karanta shi ya ce menene dan kaifa nasabuhu fikum me dangantaka shi wannan annabi zai ce huwa fina zu nasabin ai babban gida yake sai ce mene wa kadhalika rusulu tubafu fi ansabiha kama qala yace haka annabawa dama ana zako su ne a gidan manyan gidaje ina fatan fahimci wannan abu so haka labarin yake so jama'an ana son a gyara wala abin da yana da wahala ne waɗanda suke da falalanan da ƙarin daraja wanda suke su ne appropriate a ringa ba su al'amura a wajensu wanda yake ya san ba shi ne ba ya safotin ɗin wanda sai ga rayu da ta haka ku duk san da aka zo zaɓa sai na abubakar da aka yi tija-tija an sar suka ce kaza muhajirai suna cewa kaza mai umar ya ce a ƙarshe ya ce yanzu bari tambaye ku kuma ma'ashar amsar ayyukum tadibu nafsuhu an yataqaddama ala abubakar ala abubakar cikin kowa ya zai mai dadin rai yau a ce wai ya shige gaba shine liman abubakar a baya me suka ce Allahumma la ba zai yi ba kenan ba a gabatar da mene alfad mafadul ma awjudin mene alfadil illa limaza limaslahatin sai akwai ta maslaha a cikin wannan lamarin wannan darasi Allah zai samu kwanci sakon da ke ciki jama'an kwanci wani abun ko da haka an ga kula masallacin zabuɗe takarar siyasa za ku sa waye yanzu in sata duk ba sai da wannan karatun ba duk kaga masu ba sai da ba wani ya tsaya sanata wani ya tsaya sanata wani ya fi cancanta mace kakura limamin garin ko kuma babban malamin jihar sai ce wani ya ku zo surunta ku kai eh wani muka je je zai wakilce mu da kyau kai kakura ka je kai kuma ka bashi cikin komishin da ake bara ko ministoci da ake ko kuma ambassadors za ka yi mai kaza da kaza ka bai mai sai a yi sulhu a cewa da sai ga muna wakilci wakil amma dole suke zuwa gasar muna ganin wakilcin ana ta musu da abin da rusa arewa ko zai rusa yana ta bacci a yana hamma saboda abin bai dame shi shi abin da dame shi da an ga mitin ga allowance sitting allowance ya shiga a ce akwai mitin na kwamitin shi yawwa shi ne ciyaman to za a yi kaza abin da kun gaina ya kasa za ta tabi da a haka da irin wannan abubuwa din Allah zai samu dace amma abin da ya baka abin mamaki mana ka je ko da universities da ake ko polytechnics ka je ka ga yadda ake jama'a idan aka zo zaɓe na student union government din da ake dinna ka je ka gani president ko ko kuma ko da na department ne ko na faculty ka je ga abin da ke faruwa su wanda ba musulmi sai su samu wani ƙwararre daga cikinsu guda ɗaya duk sai su haɗe har taxin ɗin kansu kuɗin kamfen sai a haɗa mai shi in ma sun fito su biyar kafin a je wajen zaɓe sai a kira su a coci sai faso ce wanda wanda ka janye mun ba wanda shi zai ci gaba da kaza kaza kai kuma kai kaza kai masu kaza kaza ce shi kenan sai ce god bless you shi kenan an gama ba wanda ya fito sake cewa abin nan haka ne ko ba haka ba kuna nan ku kuma kuke da yawa a kwakwalci ɗin ko a department ɗin ko makantar ku ne da ke 70% suna 30% amma in suka juya wanda kuna ku mutum uku liman ya kira su yi masu fada sun iji wani e ku janye muna ganin wani ya fi ku kwarewa da iyawa shi ya je wakilce ku kun fahimta sai wani ce a ai shi ya kashe kuɗin shi ai ba a san nagar ba sai an gwada ba a san sai a taka kawo su abubuwa ɗin sai su lalata su biyar sai su raba ƙura wannan dama ƙura mutum su saba'in ne wannan kuma su talatin mutum biyar sun fito a naku musulmi in araba wannan da goma sha biyar wannan da ashirin wannan goma sha takwas shi kuma wancan duk talatin da sai su haɗe gab gaba ɗin su sa mashi sai a wagari shi ne ya ci alhan kuma su ne ke da minority mu musulmi haka muke abin nan wai za a ƙasar da ba ka aikin wani ka cewa ba wani malami da ke da alfarmar da ya ce wani ka je kaza wani ka kasa kaza amma su a cuci ana iya musu wani abu ko in ta kan shugaban kasa na suka fito da za a samu faso onoha ya sunan wannan shugaban kan nan jima inu sunan shi ban iya so onoha ne ko jirma ne da zai zo ce wani da wani kira su ɗaki ko janye ku kaza kaza kai kuma ai za ka ba shi kaza duk shi da an gama surunta su amma babu wannan abin da ba kallon menene zama effective muke ba mu kawai kowa kan shi ya sani shi yasa za mu daɗe muna shan wahala yan arewa Allah ku je ku ɗauki dai waƙoƙin sa'ar zungur sai ishe ku wa'azi malam sa'ar zungur ba Allah shi kyauta to nan malam sai ke cewa usudilla bihi ala jawazi imamati mafduli ma wujudil fadili idza kana fi dalika maslaha ya halasta wanda aka fi ya limanci dai zama akwai maslaha ko da akwai wanda ya fi shi a wajen qala ibni bazira baziza ibn baziza ke cewa fihi nazar amma aka hujja akwai a cikin wannan maganar ba akwai abin lura li'anna al-fadil fi hadhihi sura domin shi wanda yafi falalar a cikin sura yana shara zuwa ga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya da wani ko sai ce ya kunu ga'iban ai ba za a yi abin yana nan bane a lokacin da abin baya nan ne shi sa kun gane sai ce hada yaktalifu fi jawazihi wa hada la yaktalifu fi jawazihi irin wannan surar babu saba da cikin halaccinsa shine wanda yake shugaba da falalin baya nan sai a samu mabi da shi sai shiga gaba sai yawan mutane sallah ko ya ɗauki ragaba ci gaba da al'amura ɗin insha Allah ta'ala jama'a fahimci wani abin ko to haka dan malai shi gaba da kawo fa'idoji ɗin a haye kai ga fa'ida ta goma mun ta goma sha ɗaya mun karanta ta shine cewa halastin ruguza wuraren da ake saban Allah sai ce na sha ɗaya anna wasu dilla istadalla ibn arabi ala jawazi idami mahallil ma'asiya kama huwa madhhabu malik cewa ibn arabi ya kafa da cewa ya halasta inda ake saban Allah a rasar da shi misali club ne aka zo aka kafa a garin ku to gwamnatin musulunci gwamnati ya halatta jide mene ta rusa wannan wajen kamar yadda aka taɓa yi a nan sabon gari da siyasa aka yi ko da addini aka yi mudi an taɓa yi a nan sabon gari wannan ciyaman ya koma ko wanda wannan wajajen da ake shagiya na wajen GRA din nan akwai lokacin da aka ji gaba da aka tashe shi da can kuma cikin sabon gari aka tashe su gidajen mata na karuwai da ake da su a sabon gari da aka tashe su to shine abin malaka ce haka ya halasta amma kun ga tun da demokuraɗiyya muke yi ni da ma tun da aka so na san ba zai ci nasara ba ni na san wannan abu suna jin na ga wanda muke tare ce na san ba zai ci nasara ba saboda demokuraɗiyya ta ba su lasisi kana da latisi ka bude gidan karuwa a duk inda kake so in dai commercial area ne don a ɗauke shi kawai abinda ake bukata ba ina faɗa don wani yayi ne ba ina ba don bayyanta ka san wa'azin sai ka kirfa ta me mai result ɗin shi ko ba haka ba yawwa to amma dai a ƙasar najeriya demokuraɗiyya shi musulmi kamata ba amma a demokuraɗiyya halarsa ka je ka buɗe commercial area ka buɗe club da hotel ɗinka inda za a zo a sa kiɗa cicicin ‘yan mata su tarawa da kuma ɗakin zinace-zinace duk a ya halatta wannan abin da ake bukata ka yi rijista ka yi wane ne ka biya tax ka yi waye ka yi waye haka giya ba haram bace a najeriya giya ba haram bace a najeriya ina masana lauyoyi ne a nan wajen ba mu da lauya ko ɗaya yanzu a ƙa'ida shi ne giya ba haram bace a najeriya kuma sai da ita ba haram ba ne a najeriya da haka to in yaje rusa masa waje yana da me dalilin shi kun fahimta in kuma har zai wannan abun fa sai ya je an yi doka a matsayin su a council sai sun je an yi doka an zauna a deliver an deliver an ce to muna so mu sa dokar hana shan giya da fito da giya kasan nan sabon garo gama idan aka zauna aka tattauna aka yi fasin aka sa mata hannu sai aka yi kotu da za ta je ta review ta a implementing din wannan abu to kuma kusan da matsalar take shine shine kuma yanzu shi wannan dokar ita mu an gama ta kuma ta ci karo da dokokin asalin constitution kuma an ce duk wacce dokar ta kallo karo ita kuma ba ta tasiri shi sa ake da tsirkane a cikin tsarin dan adam shi sa duk laifin da kai a Najeriya kawai ka samu wani irin su falana kawai ka samu ƙwararren lauya kawai shi kenan in ga mai haka zai je shige shige fata fata fata wani abu sai ka dace kai fure in aka yi sama sai a ce a biya ka miliyan kaza wallahi malam Allah shi kyauta to amma a musulunci tunda muna karatun musulunci ne ya halasta a rusa gidajen da aka san ana saban Allah a cikin su kun gane ko ijibir arabi kenan te malake cewa wato ikibi annahu mansukun wasu kuma suka ce wai wannan fatawar an soke ta na rusa gidajen banna kama kila fil ubatul mali kama bi qal jami'a fallahu malan mai tattara littafin sai yake cewa qad utir da Allah qad atar da allamatu sheikh abdul aziz bin baz fi ma allaqahu ala al fatih babban malam musulunci baqetu salaf sheikh abdul aziz bin baz shi kuma yake itiradi ga wannan magana cikin ta'aliqin da ya fatul bari ala jizm al hafiz bi nasti akan inda imam hafiz bin hajar cewa an shafa hukuncin rusa gidajen banna qala sai ce innahu laysa bi jayyid ibn baz yace wannan magana ba ta da kyau wasawabu abin da yake daidai adamun naski babu wato rashin shafewa hukunci na nan daren dam li'anna li'adillatin kathira ma'rufa fi mahalliha saboda dalilai da yawa da an san su a cikin inda suke minha hadisul babi daga cikin wannan hadisin da muke karantawa wa inna man masukh abinda aka shafe at-ta'dib bin nar shine yin azaba da wuta kawai mun kanta a bukhari la azabu bin nar illa rabbun nar misali aka makala faqat an fanci abun ko amma wannan hukuncin yana nan inda hukuncin musulunci za a yi rusa wayan abubuwa din aka sa gidan caca a rusa gidan kaza a rusa kaza kaza kuma a season property din malice daga cikin fa'idun da musawacin hadisin dai shine usdilla bi alaqatil tariki salati an kafa hujja da hadisin wajen kashe wanda ba sallah fa innahu idza jazat uqubatu tariki jama'a fi malihi wa in ta'addat ila nafsi bi ila nafsi bi bil halaki fa qatl man taraka salat bi kulliya aula bil jawaz min wannan bayanin a baya wa min hada daga cikin dalilan dai fa'idodin da ke cikin wannan hadisi أن الإمام له أن يؤخر الصلاة عن أول وقت لمصلحة دينية cewa shugaban musulmi zai iya jinkirta sallah dan kadan saboda wata maslaha ta addini walakin nau yastakhlifu man yusalli bin nas sai dai zai sa wanda ya mutane su sallah ba wai zai tafi ne kawai sai san da ya dawo kashin kansa ba sai ce wani in bana nan kai sallah an fahimci wannan abin ko na gaba malishi anna inkarar munkar fardu kifaya musun wani munkari da aka yi farilla ce amma wasu na wakilta waɗansu wa annan idan kama bihi ba'adun nasi uktufe bi zalika idan wasu sun wakilci mutane to ya wadatar wasu su je su inkari din wala yalzamu jami'an nasi ijma ala bi lazamci mutane a ce dukkan sai an taru kan kaudar munkari ba la fa innahu law kana kadhalika la akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahu jami'un nasi da haka ne to da annabi zai zaɓi wasu mutane ba da sai ce duka a fita a je gidajen da ake ba a zuwa sallah din nan aka ci mana ce zakarhu ibn rajab mal ibn rajab alhambali shi ambaci wannan hadisi din wannan fa'ida din to wannan sune dai mas'alolin da muka so mu karanta ko fa'idojin insha Allah ta'ala Allah samu dace da haka zamu koma asalin kan littafin namu ko mun gama hadisan ko ko kan na zamu tashi Imam Bashir mun gama babun gaba da ma'ana mun karanci hadisan ko to sai mu koma san ba inda malam ce babu wujubu ko kai malam na kada ga hannu ka mu ci gaba na'am
sai ya dawo
very good wannan tambayar tana kyau kun ji abin da yace mutum ne in yi sallar asuba idan ya tafi kasuwa to da azhar da al'asr da magarba da isha sai ya dawo gida zai yi su to ai shi ne mutahawin da kaji an ce idan hayye ma wasu ka ce in yi wa sallah kwara bi kawai haka to ya cancanta alkali zauna da shi in bai gyara ba za a iya kashe shi hukuncin shi kisa shi ba abun na sallah fa ba sauki abin da yasa jama'a idan aka bar mutane suna wasa da sallah haka duka sauran addini za a mai wasa in aka bari guda daya na sha kanta muku wannan annabi na ce umar ya cewa ko annabi na cewa shi musulunci igiya guda daya ce idan aka tsinke igiya guda daya duk sauran kwancewa za su idan aka bari mutane na wasa da sallah zakka ka za a yi mata hajji za a yi masa haka duk wani abu da musulunci haka za a yi wasa da shi shi sa ba a ɗaga kafa akan al'amarin sallah ɗin ba yanzu da kake ga mutane cin bilis ko don babu gwamnatin musulunci ne kawai ina fatan fahimta Allah samu dace na'am na'am kuskure ne babba na farko wannan salolin ma ba su yi ba a fikihance mutum ya ƙin sallah a lokacin da aka ce ta yi sai da ka dawo sannan ka haɗa ka yi malamin karanta da ku'an wajen cewa hakikar magana shi ne babu wannan sallolin din saboda gangan ki sai lokacin da ya zaba babu sallolin sannan da za a mai hukunci za a kashe shi ne ina fata ba sannan ko malamin suka ce yin hakan ma akwai kanshin kuma wata mummuna aƙida shine shi'anci domin a gidan shi'a kara dama tun daga safa kai ka guda biyar shi da ka gama ka biya Allah sauran lokacin kuma duk naka ne ka je kai ko kuma ka ƙi sai can da ranar daddare sai ka je kai abin da ka haɗe kuma kullum haka suke yi in ga ɗan shi ana bin ku sallah ko yana sallah ɗaya ɗaya ɗaya taqiya ce ƙarya ne ba- ko kuma jahili ne cikin aqidar bai san hukuncin bane na'am malice na'am amin wa iyyak wanda ya sal- bai da sallah akan mene eh to mutumin da aka yi mai haddi saboda bai sallah aka kashe shi ya danganta idan ya zama mutane masu falala in suka mai sallah zai zama wani encouragement ga wasu ma sai aka ce to sai su janye sai a turo su irin su yan niga-niga nan su jefa dan uwanku sallah kun fahimta idan zama wannan kuma babu wannan matsalar ba da suka ce ya halarsa a mai sallah amma a makabartar musulmi za a binne shi matukar ba mai inkari ba ne amma in inkarin sallah bai dai tauto ba za ka shi makautar musulmi ba sai da ka yi can ta coci Hmm. Allah shi kiyaye na'am na'am eh oh ok to ai wannan daban ka ce ya manta manta yi bai sallar maghrib isha ba amma saboda akwai ya ta cikin dare ta nafulfuli bai tuna da sallar maghrib isha da bai yi ba sai bayan sallar asuba to a nan wajen abin da yake shine sai magharib shi da isha shi a lokacin in dai mantuwa ce eh Allah sa mu dace babu wujubu itiyani salat masjidi ala man sami'a nida babu da mana bayanin wajibcin zuwa masallaci ga duk wanda ya ji kiran sallah in dai ka ji kiran sallah to wajibi ne ka zo masallaci ne babu wujubi itiyani masjidi ala man sami'a nida babun da ke bayanin wajibcin zuwa masallaci ga duk wanda ya ji kiran sallah imam muslim ce qala haddathana qutaybah bin sa'id wa isaq bin ibrahima wa suwaid bin sa'id wa yaqub ad-dawraqi كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن عصم قال حدثنا يزيد بن عصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب مالك شي حدثنا قتيبة بن سعيد مالك قتيبة بن سعيد يا بام حديثي وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد سويد بن سعيد ويقوم الدورقي لما لا يقوم ابن إبراهيم الدورقي كلهم دكا سويد مالمان عن مروان الفزاري daga malamin su mai suna Marwan Al-Fazari qala Qutayba malamin shi na farko anan shine Qutayba sai yake cewa haddathana Al-Fazari Imam Fazari ya ba mu hadisi an Ubaidillah bin Asam daga Ubaid al-Asam qala ce haddathana Yazid bin Asam Yazid dan Asam ya ba mu hadisi an Abi Hurairah daga Abi Hurairah qala yace atan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama rajulun a'ma wani makaho ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi فقال يا رسول الله يتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد بان da jagora da zai jawo ni zuwa masallaci qa'id shine jagora irin da ke kama mu kawo sanda ko hannu din nan to yace bai da wanda zai jagora zuwa masallaci fa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yurakhisa lahu yami sauki fa yusalli fi baitihi ya ringa sallah a gidansa farakhasa lahu sai manzon Allah mai sauki din falamma walla lokacin da wannan makaho ya juya ya tafi da saukin da aka bashi da ahu sai manzon Allah ya kira shi faqala sai ce hal tasma'un nida'a bisala shin kana jin kiran sallah qala na'am sai ce eh qala annabi ce fa ajib to ka ansa kira an kaji ina fatan fahimta to kaga wannan shine dalili malike cewa wajibi ne inda ka ji kiran sallah ka zo masallaci in ya zama makaho ba a mai sauƙi ba inda zai iya gane hanya tunda ya faɗa tun farko cewa bai da ya aka yi zo dama kun fahimta to inda bai da bai da zai iya gane hanya ba in ya zai tabo tangali zai iya bata ba ko kuma ya je faɗa ba inda ka san akwai makan da zai iya dictating din hanya in dai zai ji kiran sallah to shi ma ba yafe mai ba jama'a ku ji wannan lamari to mutum ne ke jin kiran sallah a yau amma a gama sallah suna can suna haka su kaga ku kaɗai cin lamarin da haka wannan jama'a wajibi ne idan mutum ya ji kiran sallah to ya fito ya ji wannan sallah din insha Allah ta'ala Allah sa mu dace shikenan hadisin da malai kawo a wannan babi din ko malai ce babu bayani kauni salati min al-ja'a kauni salati jama'a min sunnal huda ba mu zai mana bayani kasancewar sallar jam'i tana ga cin sunnonin shirya sallah a cikin jam'i tana ga cin sunnoni na shirya wadda manzon Allah zo da ita malik qala haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana muhammad bin shirin al-abdi qala haddathana zakariya bin abi sa'id abi za'ida qala haddathana abdul malik ibn umair عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه imam muslim yace haddathana abubakar ibn abi shayba malam abubakar dan abu shayba ba mu hadisi qala haddathana muhammad ibn bishr al-abdi muhammad dan bishr al-abdi ya ba mu hadisi qala haddathana zakariya bin abi za'ida zakariya dan abu za'ida ya ba mu hadisi qala haddathana abdul malik ibn umair abdul malik dan umair ya ba mu hadisi an abil ahwas da abil ahwas qala yace qala abdullah yace abdullah yace ya fi dan mas'ud kenan laƙar ra'aituna wa ma ya takhallafu ani salati lalle ni na gamu mu su ke magana sahabbai wa ma ya takhallafu ani sala ba mutumin da ke kin zuwa sallah illa munafiqun sai mutum da yake munafiki ulima qad ulima nifaqu wanda kowa ya san munafiki ne in kaga dama mutum bai zo sallah ba to ɗayan bi ne ko dai munafiki wanda kowa ma an ga an gane cewa munafiki ne to sai ringa kin zuwa sallah au maridin abdullahi musul ce ko kuma mutum da ke mara lafiya sai ce to in kana maridu yamshi bainar rajulin to hatta mara lafiya ma akan samu ya ringa tafiya tsakanin mutane guda biyu mazaje guda biyu hatta yi atiya salata har sai ya zo sallah a cikin jami'i din wato mara lafiyar sahabi in dai zai iya motsi to yakan iya daddafa a jawo shi haka aka kamo shi a zo da shi a tsaye da shi a cikin sahu wa sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi allamana sunan huda ya sanar da mu sunnonin shiriya wa inna min sunanil huda yana daga cikin sunnoni na shiriya as-salatu fil masjidil ladhi yu'adhdhanu fihi yin sallah a masallacin da ake kiran sallah wannan sunna ce ta shiriya addinin musulunci ina fatan fahimta to za mu kwana anan sai Allah kai mako na gaba sai mu tashi daga nan da sauran hadisan da babu kada a matsalar ke cikin insha Allah ta'ala na'am wa alaikum salam na'am na'am duk yana ga cin haramci da suke fadawa an kira sallah masallaci ku ji abu da masuri ɗanɗanmu zai cewa ya ce wa in allama na sunan alhuda wa inna min sunan alhuda a salatu fil masjidin ladiyu a zanifi kenan wancan abu suke ba shirya ba ce bata ce ko koma ku ware ku goma sha biyar da ɗan kasuwa da wasu ga masallaci can an sa spika ta kai kowa kiran sallah sai ku yi sallah kwana wannan sai dangi can mutanen inda ake ka kuɗi sosai ba sai ka je kano zaga haka can mutum uku sun ware sun sallar su can mutum masallaci ba iyaka amma ga masallacin an kira sallah a wajen ba za su iya kulle shago su je masallaci ba sai dai kowa ya tsibi tsibi tsibi ku je ku gani haka ake ina ba wannan kusa ba ga kin shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu da ke cikin shiryar sallah shine a tashi a je masallacin da aka kira sallah shi yasa annabi yake cewa sallar da mutum zai yi a cikin jama'a ta fi sallar a cikin kasuwar shi kwarin fa kasuwa da kaza da kaza kuma gashi suna makaranta wajibi ne a je a kira sallah aka ce muka je mukahon nan ko dai in dan makatub ne ko utub wane ne dai sunan mukahon dai da malamai suka faɗa dai in annabi ce in dai ya ji kiran sallah to ba daidai bane ba abin nan kuma wannan surar wannan jami'i ba ta daidai da abin da makaranta a baya ba wanda aka ce zai kora masu gida ai cewa akai ba wai ba sa sallar bane su wanda aka ce zai kora masu gida ba suna yin sallar to amma matsalar ba ba su zo masallaci bane shi yasa aka ta kora masu gida duk sam irin abin da suke kenan wannan Allah shi kyauta na'am idan wace in ba su ba sa jin kiran sallah to za su iya gyara masallaci su sallah babu laifi a wannan abu amma in dai sun san da masallacin musamman yanzu ba sai dai sarrai jama'a mun san masallatan mu ga lokacin sallah karfe ɗaya ake azhar masu yin karfe hudu hudu masu saura kwata saura kwata sun zauna babu laifi zai zauna a wannan abu amma tun da ba su kiran sallah ba to wannan bai zama lazimi sai sun tafi wannan masallacin ba amma in suka je to lodi su je wannan masallaci din Allah samu dace to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh